أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي علي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار آمين باياك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله barkanmu da sake haduwa a wannan wuri mai albarka wanda muka saba majalisin tafsirin alkur'ani a kowane dare a cikin wannan wata na ramadan yau ma gashi cikin amincewar allah ya ba mu wannan damai za mu ci gaba daga inda muka kwana a jiya insha Allah muna cikin tafsirin suratul muminuna kuma mun kwana akan aya ta 67 ko 68 yau za mu tashi aya ta 69 faɗar Allah mai girma da buwa yake cewa am ya kulu ne ko? am ya kulu na bihi janna am ya kulu na bihi jinna بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون Allah subhanahu wa ta'ala ke ce am ya kulu na bihi jinna, ko suna cewa su kafirai, manzan Allah yana tabuwar hankali ne a irin sukar da suke mishi. Allah ce bal ba haka ba ne abinda suke faɗa ba gaskiya ba ne, ja abun bil haƙƙi, ya zo musu da gaskiya ne daga wurin Allah, wa aka sarahum lil haƙƙi karihu, mafi yawan su game da gaskiya suna kyamata ba sa son ta to rishin rishin ba sa son gaskiya shi ya ja su da yi masa sharri su mishi wannan suna su mai wannan yarfa irin na batawa kamar yadda a can ayar bayan Allah da ai sun san matsayin shi annabin da irin nasaba ɗin shi da irin kirkinsa da irin amana shi sun san yahi kowa gaskiya kuma Hegel suna tuhuma shi da ƙaryar da sun san baya da ita. Sun san ya yi kowa amana sai ga suna tuhuma shi da aikin da ma cin amana suke yi shi. Sun san ya yi kowa alkhairi Hegel suna tuhuma shi da cewa ya zo da abin da zai raba kan jama'a. To wannan duka maganganu ne irin ta wanda baya son ka musamman kuma in baya son gaskiya. Da haka ne suka sake tuhuma ta gaba suka ce ai tabuwar hankali ce ta same shi da haka nan maganganun da yake faɗa na alkur'ani surutai ne irin na mutum in ba da lafiya bai ma san me yake faɗa ba shi ne Allah ya ƙalubalance cewa ai magana alkur'ani ba ta da kama da alamar hauka dan bai yiwa a ce ga wani mahaukaci a duniya ya zo ya yi wata magana a ce an ƙalubalanci duniya gaba ɗaya an ce ta zo da irin magana kuma ta gagara yau idan wannan shine hauka ai sai kowa zama haukacin kenan ai kaga wannan ya nuna ba zai yi ba wannan ya zama hauka su da kansu kuma lokaci he su canza su ce dan dabo ne sihiri ne yake musu wani lokaci su ce a'a taɗin niyoyi ne to idan taɗin niyoyi ne ina wanda suka fara asalin taɗin niyoyin su mi yasa ba su zo da irin wannan ba Allah ce duk waɗannan maganganu abin da ya kasu ya zo musu da gaskiyar da ba sa so wa aksaruhum lil haqqi karihun mafi yawan su suna kyamar gaskiya shine kawai gaskiyar magana sai Allah yake cewa ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات لفسدت لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون الله سبحانه وتعالى كتا ولو اتبع الحق أهواءهم idan da Allah zai biya ma san zukatan mutane abinda mutane suke so da shi Allah zai yi kamar yadda wasu malamai suka ce alhaqu ana ana nihin Allah dan Allah sunan shi ne alhaqu su fahimci alhaqu kuma shi Allah alhaƙu ne, manzan Allah alhaƙu ne, addinin musulunci alhaƙu ne, ƙur'ani ma haƙun ne. Wato shi akwai inda Allah ke cewa wa shahidu annar rasula haƙun. Sun tabbatar da cewa wannan manzan gaskiya ne. Sannan Allah dai magana musulunci yake cewa wa kulja alhaƙu wa haƙal baɗil kaga musulunci ya zo musu kaga shi musulunci alhaƙu ne. sannan wakaddaba bihi qaumuka wa huwa alhaq sun ƙaryata alqur'ani alhalin shi gaskiya ne sannan kuma Allah ya tabbatar da cewa zalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma tad'una min dunihi huwa albatil kaga Allah alhaq ne to idan da ubangiji alhaq yana biya ma ahawa ahun san zukatan mutane da abin da mutane suke so sai Allah sabkar da hukunci ce ai haka lafasa da samawatu wal ardu da sammai da kasai sun rushe sun lalace saboda su mutane sun sha bamban a ra'ayi ba yadda za ka yi ka samu mutane a gari guda sai ka samu in wani yana son ai alheri wani bai so in wani yana son kirki wani bai so yanzu ho wani idan da ya san abin da zai taba duniya ta rushe da zai taba to da Allah yanzu wannan in ra'ayin shi ake bi an zauna lafiya akwai mutumin wanda yake cewa da ya san kafan da ake busawa na tashin kiyama da ya gan shi da ya busa shi to sa mu bai gan shi ba bai ya gan shi ba kuma to da Allah yanzu wannan idan ra'ayin shi za a bi kaka sannan ku gane Allah ya ba mu labarin ɗabi'un mutane yana cewa amlahum nasibun minal milki فإذا لا أم لهم يأت...
نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا idan da lahum a gare su ne su Yahudawa ko sauran kafirai wani bangare wani sashen mulki yake da su suke da ikon shi to ba za su ba ko mutane ko ɗan kaɗan ba ba za su bayar ba kenan za su rike kowa ya rasa kuma sannan Allah da ya sanar da mu halin ɗan adam sai yake cewa yadda mutane suke قل antum tamlikuna قل خزائن لو السماوات- أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق kul ka gaya musu law antum tamlikuna khada'ina rahmatu rabbi inda taskar arziki na ubangiji ya nada wani mutum dan adam a ce shine ministan ruwan saman shekarar 2019 to wallahi idan la amsaktum khashyatal infaq da ce za a yi kawai rake ruwan zai ce ba za a yi baina gudun karewa shi wa kana lil insani qatuda saboda dan adam marowaci ne dan adam yana iya yin rowa abinda bai ya iya ba cinyewa ma amma da ganin in ya bada zai kare shi yasa Allah bai bada kenan ba a biya ma tunanin dan adam idan da ra'ayin y- mutane shi ake bi ana saukar da hukunci akan shi Allah ce ai la farisu samawati wal ard da sammai da kasai gaba ɗaya da sun ruguje sun watsi wa man fihin da halittun da ke cikin sammai da kasai Allah ce bal atainahum bi dhikrihim kawai dai hakika an zo musu bi zikirihim da littafin alkur'ani wanda yake ɗaukaka ne ga wanda ya bi shi wa akasaruhum wa- wa- fahum an zikiri- an zikirihim mu'ridun amma su ga wannan littafi da zai ɗaga darajar su ya sama musu kima da mutunci mu'riduna kuma suna bijirewa madadin wannan littafin shine za a ba a ɗaukaka shi ne za a ba a zamana lafiya shi ne za a ba a warware matsalolin duniya shi ne za a ba a ma kowa adalci kuma yadda mutane suna bijire ma littafin madadin kuma suna ta neman adalci a wajen ƙur'ani kuma babu shi wanda dai gingimin duniya inda za ka maida ta ƙur'ani da hadisi wallahi cikin sati ɗaya za a warware ko an ba shi haƙƙin shi to amma me ya sanya a gefance qur'ani da hadisi a kauce mishi domin akwai wanda yake cin ribar zaluncin da ake akwai wanda yake cin ribar cutar da ake shi ya sanya suna kauce ma alqur'ani ba za su yarda a bi shi ba dan me zai warware matsalolin duniya ya ba kowa haƙƙinsa sai Allah ke cewa ni أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين Allah ce am tas'aluhum kharajan ko ka tambaye su lada ne wani kuɗi da za su baka wajen isar da saƙon Allah idan mutum zai shiga musulunci an ce ya biya ne a'a ba a tambaye su ba babu wanda aka ce ya biya ya biya kuɗi kafin ya musulunta fa kharaju rabbika khairun ai abin da ladan da ubangijinka ya tara ma shine mafi alkhairi domin Allah wa huwa khairur raziqin shine mafi alkhairin masu bada arziki ba mai arzitawa kamar Allah wannan addini na musulunci addini ne wanda Allah ya saukar da shi don rahama don a kira bayi su shiga cikin rahamar Allah su samu wadata shi ya sanya ba a biya ba a kiranka a ce zo ka bada wani abu duk wa'azin da manzon Allah zai ko ilimin da za a koya ma ba a bukatar kuɗi a wurinka qul ma sa'altukum min ajarin ka gaya musu ban tambaye ku wani lada fa huwa lakum wanda zai fito daga gare ku ku bani in ajariya illa ala Allah lada na ba ga kowa da yake sai ga Allah Allah ne mai biya na a wata yake cewa qul ma as'alukum alaihi min ajarin ka gaya musu ni ban tambaye ku wani lada wa ma ana minal mutakallifin kuma ni ba mai dora muku nauyi bane a ila anuri Allah ke cewa qul la as'alukum alaihi ajra illa almuwaddata fil qurba ka gaya musu ni ban tambaye ku ba ku bani lada kuma na biya abinda nake bukata in ina bukatar wani abu a wurin ku almuwaddata fil qurba ya zamanto soyayya ta dangantaka ta jini da ke tsakankanin mu da ku ko ku musulunta ba ku rike wannan dangantaka ta isa ba sai ka ba da wani abu ba ba sai ka taimaka mini ba a'a a yadda dai manzon Allah yake dan dangi ne a makka to abinda in akwai abinda nake bukata ku kula da wannan yan uwantaka kan zumunci ya baci bakin abinda aka nema kamar yadda sahibi ya yake cewa da ya zo ya tar da masu wa'azi da mutanen gari ana rigima sai yake ce musu waja'a min aqsal madinati وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين yaya suke اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون sai yake ce musu ya ku mutane na ku bi waɗannan manzanni da Allah ya aiko bin su shine zaman lafiya shine alkhairi ittabi'u man la yas'alukum ajran ku bi wanda bai tambaye ku balada ba sa cewa ku ba su kuɗi wajen shiryar da ku wahum mutadun su shiryayyu ne masu shirya ku bi su kaga ashe shi addinin musulunci rahamar ake so ka samu amma mutane suna bujire mata sai Allah ke cewa وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم wa innaka lalle haƙiƙa kai manzon Allah la tad'uhum ila siratin mustaqim wallahi kana kiran mutane ne zuwa ga tafarki madaidaici zuwa ga addinin gaskiya shine addinin Allah wato duk wanda ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to ya bi addinin gaskiya duk wanda ya kaucewa annabi ya saba mishi ya kauce ma gaskiya ya ka- ya kama ƙarya dan aikin manzon Allah kira zuwa ga tafarki ta addinin gaskiya shine aikin shi kenan kuma shi yana kan wannan addinin sai Allah ke cewa وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati lalle haqiqa mutanen da basu yi ba imani da ranar lahira suka kafirta da tashin kiyama ane siradi lanakibu su kam game da tafarkin Allah game da siratin lahi tafarkin Allah addinin da in aka shiga za a samu rahama lanakibuna ai munharibuna masu karkacewa ne ba sa bin shi daidai kenan in addini ya miƙe su sun karkace shi addini hanya ce kwaya ɗaya mai kyakkiya kamar yadda manzon Allah ya bayyana ta kamar yadda ya ja aya ya karanta wannan hanya in ka bi ta ita ce za ta kai ka har gidan aljanna baka da matsala to galibin mutane kuma sun bi karkatattun hanyoyin da manzon Allah ya ce kar ku bi ko Allah ya ce kar ku bi dan manzon Allah da kanshi ya ɗora hannunsa mai albarka ya zane guda ɗaya ya ja layi sai ce kun ga wannan layin mai kyakke kun gan shi gashi eh shi ne tabarkin Allah idan an biyo kan shi baya kwana baya da gangara baya da rami baya da hawa baya da komai ma- ba hanya ce buɗaɗɗa lafiyayya ba cinkoso ba gare ta idan ka bi ta za ka gama lafiya har gaban Allah sai ya ja wasu 'yan layika daga jikin wannan babban layin kowane layi wani ya ja ya yi hagun wani ya ja ya yi dama shi kuma layin babba ya miƙe sai ce waɗannan kuma da suke fita daga jikin shi su kuma su ake kira subul su ne Allah ya ce kar ku bi su sai ce ala kulli sabilin shaytanun ya da'u i- ilaiha kan kowace hanya akwai wani katon shaidani yana kiran mutane su biyo wannan karamar hanyar yana kwarzanta ta yana ziga ta yana faɗin romanta to Allah yake cewa wa anna haza sirati وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون shi yasa Allah ce wa anna hadha sirati mustaqim wannan addinin miƙeƙe wanda manzo Allah ke kira akan shi shine tafarkin Allah ku bi shi ya ku bayan Allah sai ce wala tattabi'u subula kar ku bi yan hanyoyin da suka fita daga jikin shi asali suna danganta kansu daga jikin shi amma sun bar shi in kuka bi su fatafarraqa bikum an sabili za su raba ku daga hanyar Allah kun rabu da hanyar Allah har abada duk da kuna ganin kaman daga can kuka ɗauko amma ba ita ba ce. Zalikum wasaqun da wannan ne ake muku umarni la'allakum tattaquna da ku kare kanku daga fadawa musiba. Kaga anan ma sai ke cewa marasa imani game da siradin Allah ma'ana game da addinin gaskiya lanakibuna masu karkacewa ne sai Allah ke cewa mi ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walau rahimnahum da za mu ji kansu wa kashafna ma hum bihi min durrin mu yaye musu abin da ke tare da su na rishin lafiya talauci ko musibu na duniya a ba su lafiya a ba su arziki kowa ya wadata lana jufi dubuyanihim lalle haƙiƙa da sun yi zurfi a cikin banna idan da Allah zai fore arziki kowa ya wadata lafiya kowa ya wadata ga kwanciyar hankali ka yi yawon ka dare har ƙarfe uku baka da matsala to da taɓargazar da mutane za su yi ta samun wannan wadatai in suka yi wata ɓannan wallahi sai hankalinka ya tashi lalaju fi ɗuguya ne him ya amahuna da sun yi birbi cikin hallakarsu ya ya amahuna suna masu ɗimuwa a nan ubangiji yana sanar da mu tsananin kafircin da ke tare da wasu kafirai. Allah yana ba mu labarin ilimul gaibi ne abin da ke ɓoye ba a cikin zukatan da ya san haka za su yi inda sun samu dama. Me yasa kaga bai bayyana ba ba su samu dama ba saboda Allah shi yayi mutane ya san kowa ya san abin da wane zai yi tun kafin yayi. Inda za a ba wane damar kaza me zai yi Allah ya sani. To in an hana shi me zai yi Allah ya sani. shi Ubangiji yana da ilimin abin da bai kasance ba, in ya kasance yaya zai faru Allah ya san shi kuma tun bai kasance ba. Shi yasa Allah ke ba da labarin wasu yana cewa walau aliman lahu ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون idan da Ubangiji ya, ya, ya, ya, ya san cewa Allah sani ya yi cewa ko an jiyar da su gaskiya ba za su yarda ba. To da sai Allah ba su fahimta. In ma inda za a musu wa'azin ma wallahi juyawa za su yi. Ba wai ganewa ba ce ko an ganar da su za su koma kan ƙarya ne. Kamar yadda Allah yake ba da labarin wasu kafirai a hilin kiyama. Walau tara ir wannan ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين balbada بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون Allah yake ba mu labarin in an je hilin kiyama Allah ke cewa walau tara ibi tufu alan nari da za a nuna maka su a lokacin da aka tsaida su a cikin wuta an tsaida su a kan wuta faƙalu suna cewa ya wailana ya hallaka mu ya kai can mu nuraddu ina ma da za a maida mu duniya wala nukadibu bi ayati rabbina ba za mu sake ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba wa na- wa nakuna minal mu'minin kuma za mu kasance cikin masu imani Allah ce ina me yasa suke wannan kama kame bal badalahum ma kanu yakhafuna min qablis abinda suka ɓoye na kafirci ne Allah ya bayyana musu laihikan su ne suka gani zahiri walau ruddu in ma da za a dawo da su duniya din la'adu limanuhu anhu wallahi sun koma kafircin nan idan da za a kai su lahira su je wuta su dawo in suka sake zawwa nan duniya aka ba su damar da aka ba su to koma za su kafirci Allah san ko su ne su saboda da aya da ganin ishara ba ta amfani wa ma tugulil ayatu wan nubu وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون wa ma tugunil ayatu wan nudur ay al ayoyi kauniya ayoyi na shari'a da gargadi da za a yi ba sa amfani ba sa wadatarwa ga mutumin da bai ba imani imani ne ke sa ka yarda da Allah ya ce Allah ya hana ka ga abu ka lura wannan he da imani wanda bai da imani baya ganewa sai Allah yake cewa anan ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون Allah ke ta wa laqad haqiqa akhadnahum bil azabi mun danke su da azaba iri iri ta duniya wahalhalu na duniya iri daban-daban wanda zai sa mai hankali ya gane ya sabawa Allah ya dawo ya istighfari amma waɗannan abubuwa da muke nuna musu famattakanu li rabbihim bai sa suka kankantar da kansu ga ubangiji ba wa ma yatadarrauna bisu risna ga Allah ba suka mika kansu ga dokar Allah suka daina abin da suke na banna ai a duniya Allah duk wanda zai yi wata banna Allah kan dan nuna mai ishara to amma ya mutun ya doge ya dauka yau da kullun ce take ka haka shi yasa ai Allah yana nuna irin wannan a lokaci zuwa lokaci kamar yake cewa wa nabiqannahum li azabil adna ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون lalle hakika muna ɗanɗana musu azaba ta duniya karama ka sabawa Allah Allah ya danke ka da wani abu ko dai ya dauki ƙasa da fari ko ya dauki ƙasa jama'a da talauci ko da rashin kasuwanci ko ya jarrabe su da wata rashin lafiya ta rika cin kuɗi ko ya jarrabe su da wani rigingimu ya tada musu hankali duka sakamakon lahihikan da suka yi dan Allah ya gwada musu kun sabawa Allah ku dawo ku daina saban Allah Allah ya janye wannan musibai la'alla dunil azabil akbari kafin babbar azaba ta lahira ta zo ana musu hakan la'allahum yarji'una wai gargadin su ake ko sa dawo kan gaskiya to sakarkaru suna nan bisa banna ba sa iya dawowa ba kowane mutum bane sai mai hankalin gaske sai mai albarka wanda Allah ya albarkaci rayuwar shi idan ya ga wani abu yake cewa abin nan da nayi kila na saba ma Allah ne bari in dawo in yi istighfari in wani to shi al'adar ubangiji idan kun yi lahi yana gwada muku idan kuna saban Allah Allah kan danka ku da, da wasu wahalhalu na duniya kamar da yake cewa walau wannan menene suratul a'raf Allah yake cewa walau an ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون kaga Allah ke cewa walau anna ahlul qura amanu da mutanen kasashe da garuruwa sun yi imani da Allah na gaskiya imani da gaske wattaqau suka kiyaye dokar Allah lafatahana alaihim barakatun minas sama'i wal ard da Allah ya bude musu albarkoki daga sammai da kasai to me yasa haka bata samu ba walakin kaddabu sai suka ƙaryata dokokin Allah suka ƙaryata annaba Allah fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka danke su da wahalhalun duniya da rishin lafiya da musibu dalilin abin da suke aikatawa da kansu mun yi haka ne dan su gane ba su kyauta ba su dawo amma ya suke kare zubi to shi yasa Allah ke cewa a nan ma inda ma za a yi haka din nan ba abin da zai kara musu illa madadin su tawali'u ga Allah su dawo zuwa ga Allah ina wannan abin kawai sai suke dauka ai yau da kullun ne rishin yin kaza ne sai su ta kawo wani abu na banza na kafirci tana ta rishin yin shi ne kila ma a ɗauki abin a ɗora ma wani mutum a ce shi ne ya kamu musibai inda ba shi yake kaza da an yi kaza Allah ke ce haka za su ci gaba suna wannan bana hatta idza fatahna alaihim حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون suna cikin wannan rishin lura da rishin ganewa din hatta idza fatahna alaihim baban za a zabe sai wato mun bude musu kofofi ma'abuta na azabobi kala daban-daban shadidin matsananta shine har kiyama ta zo shine amrullahi al'amarin Allah ya zo wa ja'atuhum as-sa'atu baghtatan kiyama ta zo musu ba su shirya ba fa akhadahum sai a danke su min azabillahi da azabar Allah ma lam yakunu yahtasibuna irin abinda ba sa tunani fa inda zalika a wannan lokacin kuma abilisu sai su yanke kauna min kulli khairin daga wannan daga duk wani alkhairi wa aisu kuma su ɗebe tsammahani min kulli wannan duk wani alkhairi da zai zo su ɗebe kamna kowanne ya zamanto ya yarda cewa ya hallaka to a lokacin nan me amfanin bayan an yi ma gargadi an yi ma gargadi he da kiyama ta zo ne zaka gane sai da musibar da ta zo an tashi da kai zaka gane a nan duniya ne in ka ga wani kuskure ya same ka sai kai tunanin to menene ne dan dan adam ko kaya ka taka to ka tuna akwai wani lahi da kawa Allah Allah zai kankare masa ne babu abin da zai samu mumini na bakin ciki karami ko babba sai an yahe mishi lahi duk abin da kaga yana faruwa dan kaɗan ko mai girma inda dan adam zai tsaya ya dubi girman Allah akwai lahin da muka ma Allah shi yasa wani mai magana yake cewa wato shi idan irin waɗannan zamani ya zo marar daɗi sai yake cewa ai Allah yana cewa anallahu malikal muluk Allah shine mamallakin masu mulki qulubul muluk biyadi yace zukatan masu mulki a hannuna suke wa man ata'ani ja'altumuhum alaihi rahama duk wanda suka mini biyayya sai in sanya masu mulkin su su tausaya musu wa man asani wanda suka saba mini ja'altumuhum alaihi nikima sai mu sanya in sanya masu mulkin nan su ninka bakanta musu sai ke ce idan kuka ga wahalhalu na mulki marar daɗi fala tashgalu anfusakum bi sabbil muluk walakin tubu ilayya a'tifuhum ankum kar ma ku damu da cewa wannan shugabanci Allah tsine masa Allah mushi kaza a'a ku tuna me muka ma Allah ya jarrabe mu ni in je in tuna kai ka je ka tuna wancan ya tuna wancan ya tuna ba sai an fito yili ba ana cewa wane kai ne wane kai ne ba mu rika tura ba muna cewa wai mun rasa wanda a'a mu dai tsakankanin mu ne mu ne dai mazamna kasai mu ne muke rayuwa a daidai wannan lokacin abin nan da ke faruwa a yanzu a iyayenmu da babu shi to mu me yasa ya zo sai mu koma ga Allah mai istighfari mu gyara zumuntaka da tsakankaninmu wanda ya bata da dan uwan shege su ya hema juna wanda ya cuci wani ya mayar in ma ba za ka iya mayar ba ka daina cutar daga nan kai ta kiyamu lai da istighfari kana roƙon Allah ya he maka Allah ya ba wancan wani ladin da zai bashi kowa ya zama mutumin kirki ya gani a cikin iyalansa a zamantakewa kuma mu roƙi Allah da wannan abin kirkin mu ga za mu samu mafuta ko ba za mu samu ba amma ba a tsaya aka gyara ba sai ana ta tunanin wani abu daban sai Allah ke cewa
وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Ubangiji sai ya fito yana mana bayani akan cancanta shi da kadaitaka shi da bauta. Yana bayyana mana ni'ima da ya yi mana wadda bai kamata ba mu mamta ta. sai ke cewa huwan da shi ne Allah, an sha'a wanda ya ƙaga gare ku ku mutane, ya ƙaga ma bayan shi, ya halicci bayan da ya tukon ya ba su lafiyar da suke yawo da To bayan wannan lahiye kuma ya sanya muku amsama a wal basara, ji da gani, wal fu'ada da zuciyar da kuke tunani da ita. Wanda ji da ganinka ya sha bamban da ji da ganin dabbobi. domin kai kana gi kana gani dabba tana gi tana gani amma kai kana da zuciya da kake rabe ƙarya da gaskiya ita ba ta da wannan zuciya wannan hankali da ƙwaƙwalwa take gane wannan abin yana da amfani wannan bayya wannan fari ne wannan baki ne wannan alkhairi ne nan gaba wannan in ma yanzu yana da kama da alkhairi in nan gaba zai zama sharri ba ta da wannan tunanin Allah ya maka wannan tabayyizin ka gane daidai ashe ka ga arziki ne maka wanda duk bai ɗauki waɗannan ababe guda uku ba ya yi nazari ya sarrafa su wajen sanin me ya kamata ya yi to wallahi ya yi asara ya zama hallakakke ya yi dabba lalacewa shi yasa da Allah ya tashi magana yan wuta da yake cewa da qad zara'ana li jahannama ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ya suke لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان ولهم آذان لا يسمعون بها sai ce أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Ubangiji subhanahu wata'ala yana bayani akan halittar da yi muta- wasu mutanen dewa don jahannama sai ce suna da zukata suna da ji suna gani amma ba sa amfani da wannan ababen guda uku daidai yadda ya kamata a amfani da su sai suka zamanto kamar dabbobin ni'ima suke bal balhum adallu sun mahi dabbobin ni'ima wauta da sakarci ashe kaga baka zuciya da ji da gani da Allah ya yi ni'ima ce dan ka gode ma Allah da wannan ni'imai shi yasa Allah yake gaya mana wallahu akhrajakum min biduni والله ummahatikum أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون Allah ke cewa wallahu shi Allah akhrajakum min bi'uni ummahatikum shine ya fito da ku daga cikin cikin iyayenku mata kuna jarirai la ta'lamuna shay'an da kuka zo duniya ba ku san komai ba iyayen da suka yi ku ba ku san su ba inda za a ɗauke ka ra'a ka idan da aka yi ka a kai ka Amerika in ka tashi ba za ka ji yaren babanka ba ba za ka san shi ba baka san komi ba ka zo duniya baka san ba a bare b bare c baka san ba alifin bare ba'un bare ya'un ba abin da ka sani kai ba honorable bane ba dan kasuwa bane baka iya ci saye baka iya sayarwa ba ba abin da ka iya yi daga baya ne da Allah ya so ka sani waje alakumus sam'a wal absara wal af'ida sai ya baka shi daga baya ya baka gani da zaka kalla ya baka kwakwalwa da zuciya da zaka lura yayi haka ne la'allakum tashkuruna dan ka gode ma ni'imar Allah ba dan ka ɗauki waɗannan ababen ba ka raɗa jin ƙarya kana jin kana kallon ƙarya kana amfani da ƙarya kana tunanin nazarin yadda zaka cuci al'umma ba da haka ba Allah ya sai Allah ya gaya maka ga wasu bayi da Allah ya ba su wannan abin da ya baka ba su yi amfani da wannan abin ba amma rishin amfani da waɗannan ababen guda uku ya ja musu bala'i ya ja musu hallaka su ne adawa lokacin da Allah ya ba mu labarin hallakarsu ya nuna mana ya ruguza su ya rugulguza gidajensu bal ma ya turo musu iska suka kalli iskan har ma suna da suna alfahari za ce haza arudun min ɗurna هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله me ya faru da وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون kaga ubangiji ya halatta mu irin abin da ya musu sai ce ya ba su irin matsayi da mukami da mulki da bai ba ba wannan mutanen na annan Muhammad da ƙarfin jiki da lafiya da dadewa a duniya amma ya sanya musu yi da gani da zuciya da hankalin da za su yi tunani sai ce kash fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum sai dai da jin su da ganin su da hankalin su bai amfanar da su ba me yasa bai musu amfa- amfani iz kanu yajhadu la bi ayatillah yayin da suka zamanto ba su da abokin rigima sai ayoyin Allah sai annabawan Allah sai shari'ar Allah ita ce abin jayayya su ita ce abin gardama su sai zama to ashe hankali bai yi amfani ba jinka bai yi amfani ba gani bai yi amfani ba to suna ji suna gani da wayan da suke tamahalin wayo ne da hankalin da suke ganin hankali ne wa haqa bihim makanu ya tabi'un sai abinda da suke ganin ba'a ce suke muhimma ya zo mana ina yake sai gashi ya abu kuma ba sa iya kare kansu ashe kaga hankali bai yi amfani ba in dai baka san Allah ba to ashe ji da gani ni'ima ne Allah ya bada to shi yasa a nan aya Allah ya tuna mana- mana cewa wa wa huwa alladhi ansha'akum shi Allah shine ya kage ansha'a lakum sam'a ya kaga muku shi ni'ima ce wal absara ya kaga muku gani ni'ima ce wal afida ya kaga muku kwakwalwa da zuciyar tunani ni'ima ce amma qalilan ma tashkuru wannan ni'ima mai albarka mai yawa kaɗan ne ma ɗin ƙwarai kaɗan ɗin tashkuru na kuke godewa ni'imar Allah ‘yan kaɗan ne ƙwarai suke gode ma ni'imar Allah wa ma aka sarun nasa walau harasta bi mu'min kamar yadda Allah ke cewa mafi yawan mutane ko kayi kwaɗayin su yi imani ba za su yi ba da yawa cikin mutane ba ta ture to da haka nan kalilan ka- kaɗan ne ma ɗin nan an kata ne li shiddatil qilla dan a karanta kaɗan ɗin ƙwarai aka ce wallahi kaɗan ne ƙwarai suke imani sai ka samu mutum miliyan guda da kyan za ka samu mutum dubu biyu lahiyayyu ko dubu ɗaya masu imanin gaskiya duk sauran ruɗaɗɗu ne gigitattu ne Allah tsare mu da ruɗewa sai Allah ke ce amin وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون wa huwa alladhi shine Allah zara'akum fil ardi wanda ya kage ku ya fito da ku a cikin ƙasa asalin ku daga ƙasa ne wa ilayhi zuwa ga Allah tusharuna ake tattara ku a maida daga ƙasa ka fito kuma ƙasa za ka koma kuma inda ɗan adam zai san an yi ƙarhin shi shi ba kowa bane sai dai ya zancen banza a dube shi a dariya Allah dai ya yi wani magana ya ce duk ita ɗan adam ko shi wane ne ya ce min haka na kanaku منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى Allah ya ce a nan ƙasa aka halicce ku nan ƙasa yake sanya ganku in kun mutu cikin ƙasa za a binne ku daga ita za ku fito da Allah akwai wani ina so a samu wani ya ƙaryata Qur'ani ya ƙaryata abin da Allah ya ce ce shi a matsayin na ɗan adam ba a ƙasa ba zai rayu akwai shi idan ma za a hau jirgin sama wannan da bakin nisan jirgin sama gaba sama kilo a wannan 38 ne ya gama miƙewa gaba ɗaya kilomita 38 ke gaba sama to ba yin wannan tahiyar sai an ɗauki iskan oxygen daga nan duniya wanda an yi tanadinta daidai wannan mutanen da suke cikin jirgin da an ga za ta kare sai an sabka a wani tashar jiragen sama an dawo ƙasa duniya an sake guzurin ta kana a sama a samu wani shakki mai ne koma can duniya wata ya zamne don mu gane be- al- a- wannan in Allah ya ce a yi bai yi ba to ashe tun da Allah ya halice ka a nan ya ce nan za ka zamna ba mu gaba jayayya dole a nan za ka zamna ka waye nan za ka zamna ba ka waye ba nan za ka zamna ai akwai ta doka ta Allah baka saka ce ƙarya bace Allah ya kage ka ya yi ka ɗan adam kana da ciki kana sha kana kana ci kana sha dole duk darajar ka sai ka ji kishin ruwa ko akwai wanda bai jin kishirwa duk darajar ka sai ka ci abinci duk darajar ka kuma in wannan abincin ya so huta sai ya huta shi yasa ake wasa wai a ce ta kashi zaman kanki ke baki karkashin ikon kowa ita indifanda ce duk martaban mai martaba in ta ce a tashi daga fada za a tashi dole ko ba ka bane kaga wannan baka da ikon da zaka cewa a a kai ba za ka tsugunna ba kuma sannan wata hikima ta Allah in Allah ya yi dan adam namiji ya sa mai sha'awan mata baka samun wani mutum saboda tsaba kuɗi ya ce ni na hausa ma sha'awan mata na tunda talakawa mutiyata tana yi ni na daina ko ka samu wani ya ce maka tunda dai talaka yana da aure ni saboda tsaban mulki na daina sai ka ga general na soja in ma tauraro nawa gare shi kai full marshal ma yana da mace kuma matan nan tana iya mai tsawa shi ya yi tsawa an mai tsawa ko ba ka bane kai galibi ma waɗanda suka cika rashin kunya to mata ne suke maganin su manya-manyan masu girman kai za ka mata su kuma sun yi karyansu ba haka kai da fir'auna ba yau duk waɗannan manyan da kake ganin su suna zazzare ido su saci kayan wannan su danna wannan ba mata suke maganin su ba in ma za a ci musu ta hanyar mata ake ni dan ba su kai ni tun martaban mai martaba ya yi rawani mai kunne biyu in ma mai ɗaya zai in ma mai kaho biyar zai mata shi bai zuwa da wannan alkabar ba ruwanta da wannan mai alkabar in shi mai martaba ne ita ma mai martaba ce ba haka ba to amma dan adam ba zai iya ba hudda kai daga cikin wannan tsarin ya ce ni na bar wannan tunda talaka suna yi ashe dole ka sallama ma Allah akan cewa kai bawa ne ana sarrafa kai da ake so sai Allah yake cewa ni wa huwa alladhi yuhyi wa yumit wa law wala وهو الذي يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون Allah ke cewa wa huwa alladhi shine Allah abin bauta na gaskiya wanda babu wani abin bauta da cancanta in ba shi ba yuhuyi yake raya wanda yake da rai duk wanda kaga da rai Allah shi ya raya shi wa yumitu kuma shine yake kashewa shine daman ya kashe kuma shi yake raya wanda ya mutu a san da ya so ya tada shi kar ka dauka dan ya mutu ba zai tashi ba a'a daman Allah ya mushi ran Allah ya kashe shi Allah kuma zai iya raya shi walahu ga Allah ne istilafin laili wan nahar shine yake ba da umarni shi yake horewa na sabawar dare da rana ya ce ma dare zo ya ce ma yini zo umarnin shi ne rana take bi tana hutawa umarnin shi ne dare yake bi yana fa- yana zawa wata rana ya ɗauki awoyin dare ya ƙara cikin yini daren ya zama kaɗan wata ran ya zaro awoyin yinin ya ƙara ma dare daren ya yawa ba yadda kuka iya haka kuma Allah zai yi kuma idan rana za ta faɗi ba sai kun shirya ba a'a ana wani taro dole in dare ya yi inda shugaba ake yin shi na ƙasa in ma da waye dole su haƙura dare ya yi ba sa iya ma rana tsawa su ce kai dakata fa ranka ya daɗe bai yana da bayanai bai kare ba bai isa ba wallahi sai dai shi ya tashi ko ya kare cikin duhu haka idan da hadari zai tasawa ana wani taro a waje wallahi dai a shiga daki dan shi ruwan ba zai ji kunya ba shugaba ko sarki yanzu ya ji kamshi rawani haka iska kuma za ta iya ratsawa ta gidan in ta ga wani kwano ma mara girhin kirki ta tashi da shi ba ruwanta da wannan barikin soja ce wannan headquarter yan sanda ne wane ne kenan sai iska ta je ta giggibe wurin ta yi mazu ta wuce da gaba ba ga ma ta amerika take ratsawa wani lokaci a yi ruwan laka ma a amerika duk ta ɓoye cicin yesu ya kakkashe mutane ba yadda aka iya dole a haƙura alama ce ta su bayi ne to me yin wannan aikin shi ne Allah shi za a dogara gare shi za a bauta ma idan aku- in in akwai wani kuma wanda me yin haka ba Allah ba a kashi babu shi ko to dole a haƙura a sallama ma Allah sai Allah yake cewa ni.
بل قالوا مثل ما قال الأولون Allah ya ce barka bari kalu kawai suna faɗa ne misla ma qala al-awwal kwatankwacin irin abin da na farko arnan farko suke faɗa ba hujja ba gare su zance ne na banza irin na mutanen banza wanda suka biyo a wurin banza daman ka san shi zancen banza ya wurin mutanen banza sai Allah yake cewa قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون kalu suna cewa aiza wannan aiza mitina wai abin da uwana suke faɗa yanzu idan muka mutu wa kunna turaban muka zama ƙasa wa izaman ƙashin mu ma ya ri- ya riɓe ya lalace a inna la mabusuna lalle mu wai za a tado mu a ka yarda ka mutun aiko yau mutu- mutuwa kai kace ka mutu da aka yi ka kai kace a yi ka da za a yi ka an ma shawara an tambaye ka wane za a yi ka kana so a wani za a yi ka an ma shawara ma a shahadu mu kalkar samawati wal ardi wala kalka anfusihim ba a shaida musu ba yayin da Allah zai halicci sammai da zai yi kasai bai gaya musu ba Allah ce kai su ma da zan yi su ban gaya musu ba su da kuke ganin wata tsiya din ne shi ma bai san ba za a yi sai da ya ganshi kawai a duniya wa ma kuntum mutashidal mudillina aduda da haka ba zan rike ba mai batar da bayina yana taimaka mini me zan yi da shi ba da bukata gare shi ke za Allah ke cewa da haka shi Allah ne yake da duk wannan ikon ba ma- ba ku da Allah ne yake kashe ku Allah ne yake raya ku ko ku zama ƙasa ko kar ku zama ƙasa ai da kuka zama ƙasa zama kuka yi ko waye mai da ku ƙasai ba Allah ba to ai da Allah zai yi ku da daga ƙasar ya ɗauko ya yi yau dan kun zama ƙasa ya sake maido ku daga ƙasar me abin mamaki ta hudda rishin hankali ka yarda mai kera mota idan ta lalace za a kira kamfanin su sake yi mata abin da ya lalace a sa mata ka yarda wannan in an kama talabijin idan ya lalace za ka kira kamfanin na LG ko wane ne su kama safiya fat din da ya ɓaci a sa talabijin din kai tashi ka yarda jirgin sama ana gyara shi ka yarda kaza ana gyara shi amma baka yarda ba shi Allah in yi abu ya sake dawo da shi ka ko san Allah wai sai suke cewa لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين lakar suna ce haƙiƙa wa'idina na hannu wa aba'una wannan alƙawalin za a tashi kiyama za a tashi kiyama mu an mu alƙawalin za a tashi uwayenmu ma an musu har suka mutu basu gaba an tashin wannan alƙawalin an yi mana shi an yi ma iyayenmu min qabli tun kafin mu don haka tun da kakanninmu an musu basu tashi ba iyayenmu an musu basu tashi ba mu ma an mun bamu gaba tashin kai abinda muke cewa dai in hadha illa asatirul awwali wannan kawai tatsinniya ce ta da ga tana ce an yi ta ta wuce wanda shine ra'ayin kafirai wai su suna ganin tun da jiya an kwana lafiya shekaran jiya an kwana lafiya me yasa ba a ba kiyamai yawa ya gaya ma gaugawa ake wai wani mutum ne ya zo ce ma mala abubakar gumi aka rama kallahu ina da tambaya baka samo ba cikin kuke karance karance baka samo wani littafi da ya- da yake magana akan ranar da za a yi kiyama ba da lokacin sauran kwana nawa mala abubakar gumi ya ce gaugawan me kake saurin me kake duk inda ka je he an jira ka kazo da kai za a yi ba he an san lokacin ba amma a kira ka duk inda kake ba wanda ba za a yi a ce an yi kiyama bai nan he an zo he ka zo an yi da kai to in haka nan ne me Allah yake saurin dan an shekaran miliyan a wurin Allah ba daɗiya ba ne tunda dai Allah nan shi ne dai ba wani za a canza ba bare ya yi sauri ya ce kan a canza ni bari in yi abin da zan yi a'a shi ne dai abin da aka yi kun ba ɓace mishi ba zai yi to me na gaugawa da kawai a bar sauri ko ba daɗe za ka zo kuma alamomin kiyaman nan ba ga suna ta bayyana ba manyan ne fa kaɗai ba su bayyana ba amma ƙananan aiki sun bayyana ashe alama tana gwada kiyama za ta zo labaran da manzon Allah ya bada na alamomin kiyama idan ma baka yarda ba ai kaga za manzon Allah zai bada labari a zamanin shi babu abin kuma sai a ga abin ya zo idan da ana so a nuna ba haka nan bane da sai ku ƙi abin dan ku nuna ba gaskiya aka faɗa ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yake ce ma sahabban shi sinifani min ahalin nari lam arahuma nau'in wasu mutane guda biyu ‘yan wuta ne amma ni ban gansu ba a yanzu babu su nan gaba za su zo sai ce qaumin ma'ahum siyadun yadribuna bihan nas wasu mutane da za su rike tsumungiya ko bula suna ta dukan mutane ba gada ba dalili sai ke cewa wa nisa'un kasiyatun ariyatun numilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnamatil bukhti la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha fa inna riha aljanna yushabi min masirati kaza wa kaza yake cewa nabiyin wasu mata ne za a yi nan gaba zamaninsa Allah ya yalwanta tuhahi ya ka ga mace in za a aure ta an kai turmin zane sama da talatin to wannan turmin talatin gaba ɗaya za ta gungunce shi a yi guntu guntu guntu guntu ta ta hibir da shi ba wanda zai yi al'aurat ya ce ban gansu ba ya ce za ta rinka yin kitso da ƙari suna mushi tozo ya yi tun gaba sama kai ka ce tozon raƙumi ne amali ya ce karkatattu ne masu karkatar da mutane su a ɓace suke kuma suna ɓatar da bayan Allah ya ce ba za ta shiga ba aljanna ko ƙamshinta ba za ta yi ba inda za a kai ta tsakankanin wurin da aljanna ya hita hiya shekara ɗari biyar don in tsakankaninka da aljanna sauran shekara ɗari biyar ƙamshi yana kamaka to su ba sa jin ƙamshin shin yanzu ba mu gaba irin wannan matan don ma su ƙara gaskanta abin da annabi ya faɗa sai suke sayo gashin da za a yi ƙari ai an san kalar raƙumi dai galibi wani jajije ne mai shigen shuri ko to sai su ce ai asalin nasara gashin shi ba baki bane sai ta nemo wanda ya kama da gashin amalar raƙumi don ta nuna da ita ce ilmutar da manzo Allah ke ba labari sai ta kawo wannan shurin gashin sai ta ƙara sai ta gwada maka daidai da yadda manzon Allah ya ce ga ta tana wuciya wa ya taɓa ƙaryata wanzancen dole ka yarda saboda ba a yi shi ba amma ya faɗa wani ya kiman dan a ce ƙarya ne to irin waɗannan labaran sun yi dubu da manzan Allah ya ba da labari suka bayyana ba inda kake iya kauce ba saka zaka yi arnawa suna ji suna gani he su gaskanta manzan Allah kuma ba sa so Allah ta'ala ya samu dace Allah shi gafarta mana a nan ya kamata mu dakata subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh